أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يهكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وكتبنا عليهم فيها mun rubuta wa bani isra'ila a cikinta ita a taura din nan da muka ce inna anzalna taure ta fiya hudan wa nur abinda muka rubuta a cikin wannan littafi wanda ake shari'a da shi tun zamanin annabi musa har zuwan annabi isa sai da aka saukar da injila ne aka soke hukuncin attaura abinda muka rubuta musu annan nafsa bin nafsi idan mutum ya kashe mutum hukuncinsa a kashe shi ba kamar yadda yahudawan banun nadir suke gudanarwa a yanzu ba banun nadir in sun kashe ɗaya daga cikin banu kuraiza sai sukan biya dabino ne wato kwando ɗari shikenan amma idan mutum kuraiza ya kashe wani nadir za a kashe to bangiji ya ce abin da ke rubuta littafin su dai annan nafsa bin nafsi in rai ya in mutum ya kashe mutum a kashe shi annan nafsa bin nafsi a nan abubuwan da aka shiryo cikin wannan aya duka a samun uri da bihil khusus ko kuma shar'u man qablana ne domin mu namu anan annan nafsa bin nafsi amun ne uri da bihil khusus idan mutum ya kashe mutum sai a duba wani mutum ne ya kashe wani mutum don saboda manzo Allah ce la yuqtal muslimun bi kafiri idan musulmi ya kashe kafiri cikin hukuncin musulunci sai dai a biya kuma in namiji ya kashe mace sai dai a biya idan ɗa ya kashe bawa sai dai a biya saboda kutuba alaikum al-qisas bil qatla al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsi bil unsi anamu shari'a anna nafsa bin nafsi wal ayna bil ayni in an cire idon mutum idan mutum ya cire idon wani za a cire idonsa walanfa bil anfi idan wani ya cire hancin wani mutum za a cire hancinsa waluzna bil uzni idan wani ya yanke kunnen wani za a yanke kunnensa wasinna bisinni idan mutum ya cire haƙorin wani za a cire haƙorinsa wal juruha hisab raunuka kuma ramawa za a yi suma in akwai yadda zai yiwu a rama ɗin amma idan an zo garin ramawa wani abu zai faru to ba za a rama ba sai a yi diyar abin da in mutumin ya warke an duba yadda raunin ya kai wato raunin sun kai shi wajen hawa bakwai ne akwai raunin farko da suke kiransa damiya wato an jiwa mutum ciwo jini yana zuba amma ba a yage nama ba to wannan hukuncinsa in ba rama ba in an ga ramawan zai yi wuya saboda kar a tashi ramawa a rama fiye da yadda ya faru to sai a biya raƙumi guda mabiyin damiya akwai bazi'a wanda ya keta nama amma bai nisa ba to za a biya raƙumi biyu akwai kuma multahim mutalahima wanda kikketa nama da zurfi amma bai kai kusa da kashi ba ana biyan raƙumi uku akwai wanda ya kai kusa da kashi wanda ya kai kusa da ƙashi ana kiransa simhar ko milta to wannan ana biyan raƙumi hudu idan ya kai muziha wato ƙashi ya bayyana kar ba abin da ya rufe ƙashi an ji mutum ciwo ƙashi ya fito fili babu ledar nan da take rufe da ƙashi to wannan raƙumi biyar in an karya ƙashi ana kiran wannan rauni hashima ana biyan raƙumi goma in an kashin ya karye ya kau daga inda yake ana kiransa munaqqila ana biyan raƙumi goma sha biyar to akwai huda ciki ana biyan sulusin diya akwai huda kai a je kusa da kwanya ana kiransa mamuma wannan ana biyan sa sulusin diya to mace da namiji duka cikin raunukan nan daidai suke sai ya wuce sulusin diya ne ake bambanta mace da namiji saboda juruwa kisas aka ce saboda haka ne in ya wuce sulusin diya to nan ne mace za ta kawo matsayinta na rabin mutum namiji ya kawo matsayinsa na ninkin mace wal juha qisas faman tasaddaqa bihi duk wanda yayi sadaka da abin da aka yi masa rauni rauni da shi yace shi ya yafe wa wanda ya masa raunin baya so a biya shi yayi sadaka da shi huwa kaffaratul lahu wannan ya zama masa kaffaran dukkan zunubansa a lahira Allah zai shigar da shi aljanna wanda aka masa rauni ya ce ya yafe ba za a biya shi ba saboda Allah ya fi Allah ya yi masa gafara zai shigar da shi aljanna kowa kafaratullah wannan ma'ana kenan ma'anansa biyu ne zamirin nan yana komawa akan fa'ili yana koma akan mas'uli in ya koma akan fa'ili duk wanda wanda aka yi masa haka ya ce ya yafe wanda ya yi haka za a biya shi yace ya yafe to wanda ya yafe nan ya zama fa'ili to shine ya zama kafara gare shi Allah ya yi masa gafara wanda ya yafe kenan fa'ili wanda aka ji masa ciwo ya zama maf'uli wanda yace ya yafe anan ya zama fa'ilin yafewa to kafara ne gare shi idan kuma ya yafe din wanda ya rauni shi ma an yafe masa kenan ba za a kama shi ko a duniya ko a lahira ba tun da yake yace ya yafe ومن تصدق به فهو كفارة الله ومن لم يحكم بما أنزل الله saura duk wanda ya ƙi hukunci da abin da Allah ya saukar wa man lam yahkum duk wanda bai shari'a bima anzala Allah da abin da Allah ya saukar fa fa ulaika waɗannan hum sune azzalimuna azzalimai akafiruna da muka karanta jiya da zalimu da muka karanta yanzu da fasiku ne za mu karanta in an jima insha Allah dukkansu suna da maganganu a kansu da dama akwai wanda suka ce duk ɗaya ne gaba ɗaya maimaitawa ne kawai wato saboda sifofin ne kawai suke kamawa domin a qur'ani akwai alkafirun humu zalimun alkafiruna humu zalimun Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum akwai alkafirun humu zalimun akwai wa iz qulna lil malaikati isjudu li adam fasjudu illa iblisa illa iblisa kana min aljinni fa fasaqa an amri rabbih kowa da ya san iblis ba fasiki bane kafiri ne amma sai aka ce fa fasaqa an amri rabbih ashe kenan kuma da zalimin da fasikuna duk suna iya komawa kan na farko amma bambancin akwai akwai kazzaba bi qalbihi wa jahada bi lisanihi akwai saddaqa bi qalbihi wa aqarra bi lisanihi wa taraka bi amalihi alƙalin da ya yi imani shari'an Allah gaskiya ne a zuciyarsa haka take zaune a zuciyarsa lalle gaskiya ne kuma bakinsa ya tabbatar cewa shari'an Allah gaskiya ne amma in ya zo yin aiki da abin da aka sa shi shine doka ko kuma shine wanda ya sa kansa shine karban kuɗi to wannan tun da zuciyarsa ta kulle da wannan gaskatawa da tauhidi to sai a rubuta abin a cikin kaba'ira domin an ce duk mutumin da ya kulle kaba'ira kafirci ne ya fita daga cikin ahlus sunna ya koma khawarij khawarij su kaba'ira duk kafirci ne a wurin su to amma mu ahlus sunnati akwai ridda a'udhu billahi tana da hanyoyi iri iri kaulan wafi da Allah kiyaye akwai kuma kaba'ira wato manya manyan zunubai akwai kuma zunubai akwai kuma kananan zunubai to duk mutumin da yake manya manyan zunubai din nan in ya mutu bai tuba Allah ya ce zai kona shi amma kai ba ruwanka ba za ka ce kai yanzu na wuta ba ruwanka wa man yamut wa lam yatub min wizrihi fa wid ila Allah jami'a amrihi duk wanda yake manyan kaba'ira har ya mutu bai tuba ba musulmi bar shi da Allah karka ce komai to wannan shi na ƙidar ahlus sunna cewa dukkan mai shari'a in musulmi ne yana kulle da shari'ar musulunci ita ce gaskiya kuma yana faɗin haka shari'ar musulunci ita ce gaskiya da bakinsa amma in ya zo aikatawa sai ya bi doka wanda aka shirya masa ko ko ya bi son zuciya wanda ya shirya wa kansa don kuɗin da aka bashi ko don mutumin da yake so ko don mutumin da yake tsoro ko don mutumin da yake jin tausayi to wannan shi da Allah ya yi babban kaba'ira wa man lam yakum ma anzalla fa ulaika humuz zalimun
وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوريه وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التورية وهدى وموعظة للمتقين آه وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم bayan waɗancan annabawa da ka ji labari masu hukunci da attaura ya ku bihan nabi'una ɗin nan wanda muke cewa ثم أرسلنا رسلنا تتري أتكين سورة المؤمنين ما بين جونا بني إسرائيل وجن دبو sauran annaba ko wajen dubu uku suka yi aiki da attaura gaba ɗaya wa kaffaina mun biyar da ala asirihim bayan wuce wasu bi isa ne mai mun kawo annabi isa bayan waɗannan annaba duk sun wuce wa atayna hul injila shi ma mun bashi littafi sabo mai sabuwar shari'a wato littafin injila wa ta na rinji da fi hudan wa nur turan da aka haife shi ya ba da labarin samun wannan littafi amma ba ba shi littafin ya zo hannunsa ba sai da ya kai shekara talatin turan da aka haife ya ce inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyyan wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayyan wa atanahu linjila fi hudan wa nur wannan littafi fi hudan wa nur domin lafazin injila muzakkari ne shi yasa ake ce fihi lafazin attaura ko mu'annasi ne shi yasa aka ce fiha to wa ta na wa katabna alaihim fiha to wa ta na injila fi hudan wa nur wannan injila ta annabi isa littafi ne wanda yake akwai shirya a ciki akwai haske na bayani shari'o'i a ciki yadda mutum zai zauna tsakaninsa da Allah da zai zauna tsakaninsa da bayin Allah da zai yadda zai zauna tsakaninsa da kansa wannan yana rubuce a cikin wannan littafi na annabi isa littafin shiriya ne littafi ne na haske fi hudan wa nur wa tana linjila fi hudan wa nur wa musaddiqan lima bayna yadayhi min at-tawriti yadda annabi isa ya gaskata annabawan da suka wuce har annabi musa har at-taura haka injila ta gaskata dukkan littattafan da suka wuce kamun injila din ta zo kamun injila din ya zo wa musaddiqan lima bayna yadayhi min at-tawriti wa hudan wa mau'izatan lil muttaqin shi wannan littafi littafi ne na shiriya littafi ne na wa'azi wa'azi wa masu tsoron Allah abinda ba a canja ba a cikin littafin littafi ne na Allah ta amma littafin ya sha wahala ya sha hannaye akwai wanda za a ce na loka akwai wanda za a ce na matta akwai wanda za a ce na wane wanda za a ce na wane wajen guda hudu ko kuma fiye da haka to littafi ne na gaskiya wa atina linjila fi hudan wa nur ومصدقا لما بين يديه من التوريد وهدى وموعظة للمتقين وليحكم وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه الفاسقون وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون أهل الإنجيل يدمك أمرتي متانا النبي موسى da dukkan sauran annabawan da suka biyo bayansa har zuwan annabi isa su yi shari'a da attaura wanda take akwai shari'a akwai haske inna anzalna tawrita fiha hudan wa nur dinnan shi ma wannan fi hudan wa nur yadda muka umurci annabawan da suka biyo bayan annabi musa har zuwa zamanin annabi isa su yi aiki da abin da yake rubuce a cikin wannan littafi na taura haka muka umurci mutanen annabi isa su yi hukunci da abin da yake cikin littafin annabi isa injilan nan har zuwa annabi muhammadu har shekara wajen ɗari shida kenan wali ya hukum ahlul injili ma anzalallahu fi mutanen injila lalle su hukunci da abin da Allah ya saukar a ciki da mutanen attaura sun yi hukunci da abin da yake cikin attaura da ba za su kafirce wa annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallama domin akwai umurni da imani da annabi Muhammadu a cikin attaura qul bi sama ya murkum bihi imanukum in kuntum mu'minin a da dai imanin da attaura gaskiya ne da an yi imani da annabi Muhammadu sai dai in an ware wani abu an ki imani da shi ha kuma in an yi imani da injila to lalle in dai an yi imani dukkan injilar to za a yi imani da annabi muhammadu domin akwai umarnin bin annabi muhammadu a ciki annabi isa yana ba mutanensa labari wa mubashiran bi rasulin yatin badi ismu wa mubashiran bi rasulin yatin badi ismu ahmadu ina muku albishir bayan tafiya na wani annabi zai zo sunansa annabi ahmadu ku bi shi to ashe bin injila yana tabbatar da bin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka ne aka ce masu injila su hukunci da abin da yake cikin injila bima anzala fi wa man lam yahkum bima anzala Allah dukkan mutanen da aka saukar musu da attaura ba su yi shari'a da ita ba suka ki suka mai da jefewan mazinaci shine bulala arba'in da a shafa masa bakin tukunya a daura shi bakin jaki akan akan jaki a yawo da shi a gari wai shine hukunci ko kuma a'a in wani ya kashe wani in dangin banu nadir ne ya kashe quraiza babu kisa sai da in bani quraiza ne ya kisa tukun a kashe banu nadir to duk wanda ya canja wannan hukunce hukunce na cikin attaura ko koye ko ko koye sifofin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama to- to wannan mutum mai yin haka kafiri ne haka kuma wanda yake ah, mai bi- masu injila su yi shari'a da injila in sun yin shari'a da injila su ma sun zama kafirai sun yi zalunci sun zalunci kansu ba su bi shari'an Allah ba kenan wal yakum al jiri ma zalla bi wa man lam yakum bima anzalla fa ulaika humul fasiqun wanda duk bai bi hukuncin Allah ba a cikin at-taura na masu at-taura bai bi hukuncin Allah ba a cikin injila na masu injila to wannan ya zama fasiki
وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأنزلنا عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاكون بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم أما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتيكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا وينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأنزلنا إليك الكتاب يا رسول الله zamanin attaura ya wuce tun da zamanin annabi isa ya zo zamanin an- annabi isa abinda za a hukunci da shi attaura to an yi umarni da masu attaura su yi hukunci da shi har zamanin annabi isa an yi umarni da masu injila ta annabi isa su yi hukunci da injila har zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yanzu zamanin annabi muhammad kuma ya zo za a yi magana da shi da littafinsa ubangiji yana cewa anzalna ilaykal kitaba bil haqqi bayan waɗannan abubuwa duka na annabawa da littattafansu mun saukar maka da littafi bil haqqi da gaskiya alqur'ani kenan wa anzalna ilaykal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi min al kitabi shi ma littafin naka alqur'ani ya gaskata dukkan littattafan da ku- suka riga shi su fi lule su fi ibrahim wa musa dukkan littattafan da suka riga shi ya yadda da su ya gaskata su cewa daga Allah suke gaskiya ne kamar yadda yadda da manzanni duk daga Allah gaskiya ne wa anzalna ilayka alkitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi min alkitabi muhaiminan alayhi yanzu wannan alkur'ani shine mai kiyaye dukkan littattafan Allah shine mai shaida a kansu shine mai amintar da su duk labarin littafin Allah da aka rasa to a zuwa ƙur'ani za a same shi duk labarin wani littafin Allah da aka yi jayayya akan hukuncinsa a shigo cikin alkur'ani za a ji gaskiyarsa babu kaulani babu kila wa kala babu taraddudun kowane labari yana ciki daga Allah sabo fil yanzu alkur'ani shi yake kiyaye hukunce hukuncen da suke cikin attaura gashi ya faɗa mana wadansu anan shi yake kiyaye da hukunce hukuncen da suke injila ya faɗa mana wasu anan saboda haka dukkan littafin da ya zo daga Allah yanzu alkur'ani ya haɗiye shi ya haɗe shari'o'insa ya zama yanzu shine mai kiyaye dukkan shari'o'in da suka zo daga Allah wa muhaiminan alai fa kun bainahum ya rasulullahi ka yi shari'a bainahum tsakanin mutane bima anzalallahu da abin da Allah ya saukar wala tattabi ahwa'ahum kar ka bi son zuciyar yahudu amma ja'aka min alhaqi gabarin abin da ya zo maka na gaskiya fa kun bainahum ma anzalallahu wala tattabi ahwa'ahum likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja kowanne daga cikinku ma'abuta a taura an ba su hanyar ibada tasu an ba su hanyar shari'a tasu ma'abuta injila an ba su hanyar ibada irin tasu an ba su hanyar shari'a irin tasu mu ma masu alkur'ani an ba mu shari'a irin tamu da hanyar ibada irin namu wato minhaj shine ɗari shine sabil shine shari'a sai dai bambancin su shi ainihin shari'a mai abu ne mai faɗi shine shari'a kamar babban titi shine ake kiransa shari'a sannan abin da ake kiransa ɗariƙa kuma tsakiyar hanya inda bai rabuwa da ƙafafuwan mutane ta tsurkuhul agdamu inda bai rabuwa da ƙafafuwan mutane kullum suna takawa shine kiransa ɗariƙa wato shine minhajul ibadati hanyar ibada kenan wato likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhajan kowanne daga ciki mun sanya daga cikinku mun sanya masa hanyar shari'a da hanyar ibada li kullin ja'alna minkum shir'atan min haja walau sha Allah da Allah ya ga dama la ja'alakum ummatan wahida da ya sanya ku al'umma guda daya tun daga zamanin Adamu karkashin annabi daya har tashin duniya karkashin shari'a daya addini daya da Allah ya ga dama da ya mai da ku haka li kullin ja'alna minkum shir'atan min haja walau sha Allah laja'alakum ummatan wahida da Allah ya ga dama da ya mai da ku al'umma guda ɗaya akan samu ayoyin alkur'ani masu cewa al'umman addini duka al'umma ce guda ɗaya ya zo a wurare cikin alkur'ani musamman a cikin suratul anbiya'i da suratul mu'min yace alambiya na ce inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun dukkan annabawa tun daga Adamu har zuwa annabi Muhammadu har ƙarshen duniya al'umman addini na musulunci al'umma ce guda ɗaya in hazi ummatukum ummatan wahidatan wa rabbukum fa'budun ni ko ni ne Allah guda ɗaya ubangijin su dukkan su gaba ɗaya a cikin suratul mu'min yana ce wa anna hazihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fattaqun kun ji kissoshin annabawa ko to dukkan waɗannan annabawa da al'ummatansu dukkan al'umma ce guda ɗaya ni ku ni kaɗai ni ne ubangijinku ku ji tsorona to a nan kuma akwai inda muka huto inda yake ce kanan nasu ummatan wahida fa ba sallahu nabiyyi na bashiri na munzirin wa azalma hul kitabu bil haqqi liya kun bayyana fi maktalafu fi to bambancin tsakanin fassarar tsakanin cewa al'umman musulunci duk al'umma ce guda ɗaya da kuma cewa akwai bambanci tsakanin al'umma kamar yadda ya zo nan li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja walau sha Allah rajalakum ummatan wahida tunda aka so mu saukar da addini tun daga Adam har tashin duniya Allah guda ɗaya kawai ake bautawa shi kadai ne shine mai ba da amru da nahyu shi kadai kuma shi kadai ake bautawa shi ake kadaitawa shi ake bautawa to duk abin da ya biyo yanayin bautan da yanayin shari'an yakan zo daban-daban to saboda haka ne daidai da yadda zamani yake zamanin annabi adam shi annabi adam matar da yake tare da ita wanda Allah ya auren masa daga jikinsa ne aka keto ta don babu wata a wani waje ‘ya'yansa ko su suke auren junansu don babu waɗansu a gefe daban sai daga baya zamani ya yi tsawo an yalwata sannan aka haramta mutum ba zai auri kanwarsa ba ba zai auri yar uwarsa uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya ba saboda zamani ya riga ya yalwata to ko waɗanne zamanai sai a kawo shari'o'i daban-daban wanda suka saba da na farko saboda canjawar yanayi to amma dai addinin guda ɗaya ne kamar dai mutum ne wanda ka san shi idan ka san mutum tun yana yaro to mutumin nan da sunan da aka sa masa tun yana da kwana bakwai har ya zama saurayi har ya zama mai ƙarfi har ya zama dattijo mai sa riga da rawani har da alkyabba wannan mutumin fa shine wannan mutumin amma shi kansa bai san iyakan rigunan da yasa da wandunan da yasa ba tun daga wancan lokaci har kawo lokacin da kake magana a yanzu amma shi shi ne dai ba wani bane saboda haka addini dai guda ɗaya ne tak amma yakan canje yanayi yakan canje riguna amma shi kadai ne addini na Allah inna dina inda Allah islam kuma kullun shi ne sunansa islam to amma ba wani islam wanda ya zo da cikakkiyar kamala babu islam naƙisi amma ba wanda ya zo da cikakkiyar kamala kamar zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wanda bai rage wani annabi a baya ba bai rage wani littafi a baya ba bai rage wata shari'a a baya ba komi da komi ya haɗu to shine bambancin tsakanin inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun da wa anukum bainahum bima anzala Allah wa la tattabi ahwa'ahum wa hazarhum an yaftinuka an ba'd ma anzala ilayka فإن تولوا فاعلم أن وأنوكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم أما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة كوكم ولا يزال مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم الدين دي قداتين أما ينهي إبادة ينهي شريك yana dacewa da yadda Allah ya so da zamanin da ake aiko annabawa in kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم أما الله يا بمبن تونن ليبلوكم دي يجربيكو yanzu waɗannan Yahudawa da Allah bai aiko annabi Isa sun ƙi shi ba ba su canja shari'arsa cikin attaura ba za su yi faɗa da Allah ne ai ba za su yi faɗa ba Allah ba zai tsine musu la'ance zai fushi da su bayan ya ce anni faddaltukum alal alamin ba to Allah yayi wannan ne don yayi jarraba idan an kawo sabon littafi kaki jarraba ta kama ka in ka ce wannan hukunci na wannan littafi ya yi zafi jarraba ta kama ka saboda jarraba ne Allah ke kawo canje-canje irin waɗannan maganinsa dai a masa subhanahu wa ta'ala walakin liyablukum bima ataykum cikin abin da ya baku fastabiqul khairati ku dai ku ta rige-rige na neman aikata ayyukan alheri ku ta rige-rigen aikata aikin alheri ko yaushe Allah ya ko annabi kai gaggawa maza maza ka yarda da shi ko yaushe Allah ya aiko da littafi kai gaggawa maza ka yadda da shi har zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zamanin annabi kuma in Allah ya turo waliyai wato magada annabawa da yake shi annabi zamanin sa babu annabawa waliyai su ne masu tsayawa su yi masa aiki to in an turo waliyi kar kai inkarin sa fasabiqul khairat kai gaggawa ka zama cikin as-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun fasabiqul khairat likullin ja'alna minkum shir'atan shir'atan minhaja ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم بما آتيكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا duk ku tabbata makoman ku zuwa ga Allah ne da waɗanda suka yadda da waɗanda jarraba ta ta kansu suka kirin duk gaba ke ɗaya marji'ukum makoman ku ila Allah ne jami'an gaba ɗaya fa yunabbi'ukum zai ba ku labari in kun je lahira ma kuntum fi takhtalifun abinda kuke sabawa a cikin sa din nan za a nuna muku ga waɗanda suka bi gaskiya ga waɗanda suka bi son zuciya da ƙarya Allah kiyaye قريب فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون وأنوكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم وهذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون يهودا واسن شاورا suka haɗa manyansu suka ce mu je mu jarrabi wannan da yake kiran kansa annabi din nan domin hukuncin manzon Allah yana kansu ne gaba ɗaya su mutanen amana ne suna ƙasar manzon Allah to suka ce mu je mu same shi mu ce masa mu ne shugabannin Yahudawa idan mun bi shi dukkan yahudawa za su bi shi amma abin da muke so ga shari'a ta faru tsakaninmu da suwa ne amma gaskiya ba mu da gaskiya to muna so ya ba mu gaskiya in ya ba mu gaskiya za mu bi shi mu je mu same shi sai suka je suka tadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka ce mu ne ahbaru mu ne ruhu mu ne ra- mu ne ahbaru na yahudu shugabannin yahudu in mun yi imani da kai dukkan yahuda za su yi imani da kai amma mu muna so ne mu yi asiri da kai shari'a ta same mu da suwa ne ba mu da gaskiya amma za mu kawo shari'ar wurin ka kai mana shari'a amma ka ba mu gaskiya sakamakon wannan za mu yi imani da kai suka kawo shari'a ta wannan hanya annabi sallallahu alaihi wa sallam sai Allah ya aiko masa da wannan aya yace karka yadda fitina suka kawo maka wa an hukum bainahum bima anzalallahu ولا تتبع أهواءهم وهذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون كرك يد يا رسول الله وأن أوكم كيدي كي هكنتي بينهم تكاني يهود ونصارى ko tsakanin yahudu da yahudu ko tsakanin nasara da nasara ko tsakanin musulmi da musulmi ko tsakanin mutane da mutane kowa ya kawo shari'a wajenka kai masa shari'a bima anzalallahu da abinda Allah ya saukar maka wala tattabi ahwa'ahum kada kan zuciyarsu su annan kafirai yahudawa wala tattabi ahwa'ahum wa hadarhum kaji tsoron yahudu ba su da kyau kaji tsoron su ba su da kirki ya rasulullahi an yaftinu ka za su fitine ka su kau da hankalinka da kan hanyar gaskiya inda kai wani ne an yaftinu ka an ba ma anzalallahu ilaik za su kau da kai ga barin wani abu wanda Allah ya saukar maka kai musu shari'a yadda suke so ka kiyaye yahudu ba su da kyau fa in tawallau fa alam anna ma yuridu Allah an yusiyu bi ba'd dhunubihim in za su bi ka dai su bi ka akan gaskiya ba akan sai ka yi musu shari'an ƙarya na biyan bukatar su tukun su bi ka ba in suka bi ka akan gaskiya shikenan in ba su ba fa in tawallau in suka ki fa lam ka sani anna ma yuridu Allah an yusibahum bi ba'd dhunubihim laifin da suka yi wa Allah ne bai kare ba har yanzu Allah yake bin su da kama su da wannan irin laifi fa ibanatihim misaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qashiyatan laifukan da suka yi wa Allah da su Allah bai yabe musu bane da su yake kama su saboda haka suke ci gaba da yi maka kafircin nan ya rasulullah wa hadarhum an yaftinuka an ba'd ma anzala Allah ilayk fa in tawallaw fa'lam annama yuridu Allah an yusibahum bi ba'd dhunubihim wa inna kathiran minan nasi lafasiqun ba wai yahudu kadai ba ya rasulullahi ka tsaya a matsayinka wanda aka san ka la yantiqu anil hawa wa in tul akthar man fil ardi dilluka an sabilillah in ka biye wa yawancin mutanen duniya za su karkatar da kai su hana ka yin shari'ar gaskiya wa inna kaseeran minan nasi yawancin mutane da fasikuna masu fita ne daga hanyar Allah أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون أبن ما ماشي shin yanzu har yanzu dai suna nan akan bakarsu afa hukumar jahiliyyati yabghun afa yabghuna hukumar jahiliyyati yanzu hukunci irin na zamanin da lokacin da babu shari'a shine suke so a yi musu wato ka biya kuɗi a baka gaskiya in ka biya kuɗi an baka gaskiya ka samu in kai wani ne kana da gaskiya kamar yadda yake gudana a yanzu a wurare da yawa Allah ya gajiyar da bayinsa a wannan zamani da muke ciki abin da ya saura sai a Allah a ta roƙonsa ya canja mana ya kawo mana shari'a ta gaskiya ta musulunci amma lamura sun riga sun yi nisa duk garin da ka ji labarin suna shari'ar musulunci idan ka je garin ka san shari'ar musuluncin kana ganin yadda suke gudanar da shari'arsu da hukunce-hukuncen rayuwarsu to za ka gane su dai sun yi wa kansu kirari ne watakila suna fata ko suna faɗin alfalu amma ba shari'ar musuluncin suke yi ba duk garurukan nan da kake jin labari sai dai gara-gara akwai wani garin da ake masa kirarin shari'ar musulunci idan baki sun je garin a yanke hannun ɓarawon da ba shi da gata a rataya wa mutane don baki su gani idan wani mara gata ya kisan kai a felle shi a gaban jama'a in an yi baki don kowa ya gani haba kaga wurin gaskiya mada kaga wurin gaskiya mada muna tsaye aka aka yanke masa hukuncin kisa ga hannun ɓarawo a rataye a'a an yi an yi kiran kasuwa baki su gani ina wani gari irin wannan garin dai wanda ake masa kirarin shari'ar musulunci mi'a fil mi'a ɗari bisa ɗari haka limaman su suke kirari haka mutane suke musu kirari malaman ƙasar suka suka kira ni dina sai na duba duk naga yadda yanayin su yadda suke sai na ce a ƙasar nan ana ce ana shari'ar musulunci ɗari bisa ɗari a take yanzu zan iya lissafa musu abu ɗari wanda ake yi wanda ba ruwan musulunci a cikinsa ko ba mafita sai ce faɗi ɗarin ka mu gaya maka ɗarin da baka sani ba to yanzu dai Allah ya gajar da mutane saboda haka ai ta roƙon Allah shi shari'ar musulunci banda zalunci me zai hana ba za a shari'ar musulunci bane shi addinin na musulunci baya bukatan ayi masa oda odan wani abu daga waje bai bukata shi cikakke ne al-yawma akmaltu lakum dinakum cikakke ne bai bukatan ƙari ni masa cikakkiya ce oda abin da yasa ake yin oda a kawo wani abu daga waje a shigo da shi ko gwamnati ko kamfani in babu abu za a yi wa odarsa ko kuma akwai shi kaɗan ne ya kasa za a yi wa odar mai yawa ko ku akwai shi mai yawa ne ba shi da kyau za a yi wa odar mai kyau ko ku akwai shi mai kyau ne ya cika tsada za a yi wa oda don a samu sauki amma shi musulunci komi nasa yana nan wallahu wasi'un ga yalwa ga kuma sauki yuridu Allah bikum yusra wa la yuridu bikum usra ko maganan jamala da kamala ya ishe ka annabi Muhammad shi shugaban wannan addini wanda Allah yake masa kirari da innaka la'ala khuluqin azim to me za a nemo waje yana komi akwai shi isasshe mai kyau mai arha to me za a nemo waje saboda haka mu ta roƙon Allah Allah canja mana wannan yanayi ba wai kasan mu kadai ko makwabtan mu kadai ba haka duk duniya take yanzu da wata ƙasa za ta yi kirari ta ce za ta yi shari'ar musulunci ta rubuta a jaridu ta faɗa a rediyo manyan mutanen ƙasar duniya su je su shiga ƙasar su yi gangane su ga lalle gaskiya ne haka ana shari'ar musuluncin to ka kiga wannan daura kwana kaɗan wata kaɗan za ka ji yaƙi ya faru kuma za a kama su duk manyan a juyin mulki a hargitsa ƙasar a rasa zaman lafiya laifinsu menene sun yi abin da duniya ba ta so me duniya ba ta so wai shari'ar musulunci saboda haka sai dai roƙon Allah idan an yi ta roƙon Allah Allah mai iko ne ya fi mutum wannan shari'a ta musulunci balle alhamdulillah yadda muke din nan abin nan da muke renawa mai ta roƙon Allah ya ƙara mana shi in an lissafa abubuwa 25 da muka lissafa wanda su ne gaba ɗaya musuluncin aqida da ibada da mu'amala da kaffara da da haddi ko ko kisasi guda 25 din nan in ka duba wato aqida ne ba wanda ya taba mana ibada ba wanda ya taba mana zakka za ka yi sallah za ka yi ba wanda zai hana azumi za ka yi ba wanda zai hana zakka za ka fitar ka rabar ba wanda zai hana kuma jihadi in dai ba zubar da jini za ka yi ba in wa za ka yi ko gina makaranta ko taimakon addini za ka yi wannan jihadin ba za a hana sai din za ka zubar da jinin wani ne to gwamnati za ta shigo sannan ciniki dukkan hanyoyin ciniki gwamnati ba ta sa hannu ba sai dai in kai kasa hannunka kai aikin mu'amala da banki ko kuma za ka yi factory amma sai yadda sayarwa na yau da kullum gwamnati ba ta hannu ba bale ta hana maka yin yadda Allah yake ha kuma naɗe naɗe naɗe naɗe na cikin ƙasa ba wanda bai shafi gwamnati ba naɗe naɗe limamai ne naɗe naɗe masu unguwa ne naɗe naɗe wato cancanta ne ita ko gwamnatin da kanta tana lura da wannan ba za ta naɗa mutum ya zama soja ba sai ya ƙware cikin aikin soja ba za ta naɗa mutum ya zama likita ba sai ya zama qualified doctor ba za ta nada mutum ma'aikacin banki ba sai yana da wannan takardun duk abin da ba za ka zo ka ba kirji ne wani a bani aiki ba sai an karbi takardun ka an duba abin da takardun nan suke faɗi gaskiya ne to wannan shine amanoni na nade nade wannan kaga gwamnati tana tafiyar da shi daidai to inda wura kafara ba a taba ba kafara ba a taba ba haƙƙi da haddi wato haddi abin da duk zai fidda jini a musulunci ma sai hukuma duk abin da zai taba jini ko na kisasi ne ko na haddi ne to sai hukuma to hukuma kuwa yanzu ce hukumar da ake yi ba hukuma ce ta addini wani irin addini ba sake wula sunan hukumar saboda haka kake ganin haddi da haƙƙi da kisasi wato da haddi da kisasi su ne kadai ba a shari'ar musulunci a cikin su saboda su dama na hukuma ne hukuma ko dama ba ta ƙaryanta ta ita musulma ce ita hukumar sai dai masu aikin ciki akwai musulmi akwai da musulmi ba to a roƙon Allah dai ba ta hanyar ta da hankali da da kona wurare da ta da hankali ake samun shari'ar musulunci ba ka so ma kai kai naka shari'ar musulunci kai wa kanka shari'ar musulunci abin da duk ka ji ba kyau ka nisance shi ka shari'ar musulunci abin da duk ka ji mai kyau ka yi shi ka jarraba a kanka da matarka da mutanenka haka haka har ayi yawa yawa gaskiya in ta leƙa wurin ƙarya in ƙarya ta fi yawa za ta koma ƙarya in ta leƙa wurin gaskiya gaskiya ta fi yawa ƙarya za ta koma yanzu misalin aka samu manya-manyan ɗakuna guda biyu a tasha ko a ko a airport na wurin hutawa mutane kamun su samu jirgi sai ɗaki ɗaya waɗansu maza sai suka cika ɗakin da karuwansu da kulabin giyansu da kayan cacansu suna nan suna jira ana shan giya ana ta ta maganganu ɗaya ɗakin ko maza sai malamai suka cika wurin suka bude qur'ani kamun jirgin ya zo bari ko zan kai su una ni ma ban yi lazimi bari ni su kuma suna aikin su na karatu idan wani ya rungumo wata karo ya reka ɗakin malaman nan zai shiga sai ce sore sai ya koba wancan da ya shiga wani sai ce welcome sai shiga kawai zauna shi ko malami mai qur'ani iya leka nan hayakin taba ya turnuke giya ta warin giya mata suna runguman maza maza su da qur'anin zai shiga in ya leka wancan fa sai fara ma da shi wannan ga wurin zama to haka gaskiya da ƙarya ai kokari a yawanta mutanen gaskiyar in an yawanta su wallahi ƙarya in ta yi ko kuma za ta yi musamman da yake ɗan siyasa su mutane suke nema to mutane su zama masu gaskiya mana wallahi in mutane suka zama masu gaskiya ɗan siyasan za su yi gaskiya don mutane suke nema ra'ayin mutane suke nema amma an yi ƙarya me yasa ba za a bi ƙarya ba to jama'a mu tsaya ƙwarai da gaske ba da kokuwa da zagi da kone kone da tashin hankali ake samun shari'ar musulunci ba a hankali a hankali wanda muke cikin yanzu na da ba mu samu haka ba to sai Allah ya ƙara mana wa nukum bainahum ma anzalallahu ولا تتبع أهواءهم وهذرهم أن يفتنوك عن بعد ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون أه me zai sa a nemi hukuncin jahiliya ga hukuncin Allah dan Allah wa yafi Allah iya hukunci Allah ga hukunci na Allah in an ce hukuncin nan shari'an Allah wani tsohon abu ne to saman nan tun da ake tana nan tsohuwa ce har yanzu ba a sake ba ya kawo ta kasan nan tun da aka shimfiɗa an taka an taka an taka me yasa ba za ce ta tsoho ba a naɗe ya kawo ta sabuwa ranan nan kullum ita ke fitowa take komowa me yasa ba za a dakatar da ita ba a kawo sabuwa haka wata haka taurari haka rani da damana haka ɗari da zafi duk waɗannan abubuwa Allah ne ya kawo su ba a ce sun tsufa ba sai shari'ar musulunci wanda ba ta fi shekara dubu da ɗari hudu ba ita ce za a ce ta tsufa ga rana har yanzu bata tsuho ba sama bata tsuho ba ƙasa bata tsuho ana an sha yin kashi a cikin ta an sha tattauna ta amma har yanzu ba a ci a naɗe a kawo sabuwa ba to saboda haka in shari'ar musulunci hauka ne hauka ne ta shafi mutane suka yi yawa bayan da za ka yi kuma ka dawo da su gaba ɗaya sai dai a yi ta roƙon Allah Allah ya gyara mana afa hukumar jahiliyyati yabghun wa man ahsanu min Allah hukuman wani mutum ne yafi Allah iya shari'a balle a nemo shi yazo yayi shari'a shi dan adam Allah ne ya kawo shi Allah ya yi shi Allah ya kawo shi kuma duk abin da yake damunsa Allah shi ya sani ko na duniya ko na lahira ko na shi shi kadai ko na shi da jama'a kamar dai ka je kamfani ne ka sayo wata mota wanda kasar ku ba irin ta sai kamfanin suka ce maka to ga ga ga ga ga makanikanmu wanda suka san wannan mota kuma ga littafin da zai nuna maka abubuwan yadda motar take duk gaba sai ka karbi littafi ka karbi makaniki da ka zo garin ku sai ka ɗauki kuɗi ka salli makaniki je ka abinka mu ma muna da makanikai sai ka salli makaniki je ka abinka mana muna da makanikai randa motar ta ɓaci babu irin ta a ƙasar wane ne zai gyara muku makanikan ka makanikan fijo ne da babur wancan ku ka sallame shi to Allah cikin mutanen da suke tsara shari'a da wace ba halittar mutum bale san bukatunsa to Allah ya halicci mutum yi ya san bukatunsa da damuwansa da kuma cewa ba a son shari'a sa shari'a wani wanda bai halicce shi ba ake so kuma na sanar hukuma ga wanda kamfanin ta bayar shi ne masanin duk damuwar motar ko menene nata kuma ga littafi wanda yake direction mai nuna yadda za a yi shine alqur'ani shi ko mutumin shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasan yadda komai da komai yake kuma ga littafi an bayar sai ka ce shi kai malam shi kenan malam je ka mu muna da makalikai littafi da Allah aje duk abin da ya damu motar nan likita wani zai gyara wannan makaniki wani zai gyara sai ka ajiye littafi ka sallame mai daraki ka ajiye qur'ani ka sallame annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ne wanda ya san dan adam da bukatun adam shi ya turo shi wannan sai addu'a kawai za ta yi amma nan sanin Allah hukuman wa yafi Allah iya shari'a babu liqaumin amma ga mutane nuna masu yaqini ba masu shakka ko masu zato ko ba masu wahami ba yaqini abu ka tabbata ka tabbata shine ma'anar yaqini na tabbata shine ma nan yake ne zato kuma shakka kuma haka yake ba haka yake ba haka yake ba ya zama daidai haka yake ba haka yake su zama daidai shine ake kira shakka zato kuma ɗaya ya fi ɗaya ina zaton abin na haka yake in aka to amma dai ina zaton haka yake amma to to shine ake kira zannu wa mu kuma dan kankanin nan wanda ya ki cirewa in an cire sai ya zama yaqini to duk wanda ya tabbata yaqinancin Allah yaqini ne Muhammadu yaqini ne lahira yaqini ne addini yaqini ne wallahi ba zai nemi wata shari'a ba sai ta Allah shi kadai subhanahu wataala يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين يا قوم مني لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء kada ku zaɓi Yahudu da Nasara ku mai da su abokan shakuwa masoya kar ku yarda ku yi haka domin na riga na gaya muku in ji Allah ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم duk abin da kai da bai hude ko ba nasare ba za ka samu yarda sa ba sai ya auna ya ga ka yarda da shi mi'a fil mi'a wato ka yarda da shi ciki da bai sannan yake yarda da kai in bai hude ne in nasaran ne saboda haka kar ku nemi yarda su min walati ku dai ku yi zaman doya da manja saboda larurar zaman duniya a samu biyan bukata a samu kiyaye sharru ne labudda minhu ya zama dole kamar wuta wuta ba wanda yake son wuta kuma ba garin da zai zauna ba wuta a zauna lafiya to a zauna haka dai zaman tsakaninka da wuta kowane gida akwai wuta ko akwai mai tabawa akwai mai sawa a hamata to haka za ku zauna da wuta in an rabu da wuta sharri ne amma ba a shiga ciki kada shiga ciki kada shiga ciki la tattakhidhu yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya wa ba'd ku basu ku bar yahudawa su zama masoyan juna ku bar nasara su zama masoyan juna amma yahuda da sara su ma ba sa son juna yanzu ma ya su larura ne alif da ɗari tara da sittin da hudu cikin watan nuwamba suka yi wani taro a italy suka ce shi kenan daga yau an yafe waya jews an yafe musu jinin yesu za a haɗa kai a yi mu'amala tare amma duk da haka dai manyan su suna nan ta ciki tana ciki to la ta takhir yahuda wan nasari awliya ba'dhum awliya wa ba wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum duk mutumin da ya jibinci yahudu ya mai da su su ne abokan jiyayyarsa waliyansa to ya zo minhu duk musulmi binci nasara suka zama su ne masoyansa abokan shakuwansa to ya zo minhu ya zama su wannan aya ita ta ba da daman musulmi ya auri kirista wadda ba banasariya ba domin kiristocin da muke da su na ƙasashenmu nan Allah bai yake annabi Isa wajensu ba ba gayyace su ba domin isa ya gaya mana ya ce wa iz qala isa ibn maryama ya bani isra'ila inni rasulullah ilaykum annabi isa ya ce ya ku bani isra'ila Allah ya aiko ni zuwa gare ku saboda haka duk kabilun da suka shiga kirista su sun zama saboda muwalati da kirista ne sai suka zama kirista din amma su asalin su Allah ba aiki annabi isa wajen su ba Allah ya aiki annabi isa wajen bani isra'ila ne kuma duk hukunci yanzu na gaskiya da kowane littafi a cikin qur'ani ake samun sa domin kowane littafi yanzu ya sha wahalan hannayen malamai an caccanja an kakkara an rarrage saboda haka dukkan kabilun da suka yarda da addinin Yesu suka shiga ciki suka zama kirista sun sai a ɗauke su kirista din wa mai tawallu minkum fa innahu minhum saboda haka ne ake auren su su ba nasara ba amma sun suka ce su kirista ne sai aure su saboda muwalatin da ke tsakanin su da kiristocin asali din inna Allah la yahdi al zalimin inna Allah sani Allah la yahdi al zalimina Allah baya shiryar da waɗannan azzalumai waɗanda aka ce su yi aiki da shari'ar Annabi Isa ba su yi ba Allah ba zai shiryar da su hanyar shiga aljanna ba yahudu sun zalunci Annabi Isa yahudu sun zalunci Annabi sun zalunci Maryam mahaifiyar Isa kuma nasara sun yi zalunci tunda suka ɗauki ibadar Allah suka kai wajen annabi isa suka ce shi ma Allah ne ko ka dan Allah ne ko ko mataimakin Allah ne saboda haka kar ka yadda ka haɗa kai sai da ƴan uwanka musulmi amma ka zauna lafiya da kowa ko ba yahude ko ba nasare ko arne ka zauna lafiya da kowa shine ma'anar musulunci ka kiyaye addinin ka zauna lafiya da kowa inna allaha la yahdi al-qawma adh-dhalimin فترى الذي hmm?
فترى الذين في يا- قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين
za ka rago za ka rago
Jama'a ce wannan wani malami ne shi ya fata shi da bayani.
to Cewa a nan mutum ina mutum wanda ya sanda wanda ya sanda har ya kare da yi wa magana ta da ta da ya kula ba. Sanda da kuma ya kuma ba da wani.
wato yi wa annabi salati abu ne muhimmin gaske a mazhabar shafi'iya yake da zafi a mazhabar malikiya ana so a yi- a yi salati amma cikin mazhabar shafi'iya yana da karfin gaske amma ba a ce idan mutum bai yi salati ba sallarsa ta ɓaci ba
Thank mutum ya rasu ya saki matarsa shika ɗaya ko shika biyu sai tana cikin idda sauran kwana ɗaya ko kwana biyu sai ya mutu to ya mutu shikenan sai ta sa- ta ɗauki takaba in ta ƙare yau sai ya mutu yau bayan ta ƙare shikenan magana ta ƙare amma inda sauran kwana ɗaya to sai ta koma sabon idda na wafati kuma ta yi gado
you.
wato duk ƙasar da aka zuba daidai ne a wal wal mu'ayyin mubtadi inji mai mai muftasar to amma wai abin da suke cewa ƙasar da ake wadda aka tona da farin nan wai ita za a fara zubawa akan ganye wadda take can ƙasa kuma ita za a zuba a sama don a ba mutane tsoro in kaga kabari kaga kaga kaga ƙasarsa daban da sauran ƙasa to sai ka ji tsoron mutuwa suna yin haka don ba da tsoro amma ba don wani sharadi ne ba a ɗauko ƙasar da- wadda take can ƙasa ɗin jawur ɗin nan to ita za a sa a sama da hango kabari sai ka ji jawur sai ka sai ka damu ka ji tsoro bai zama kamar yin sauran ƙasa ba
har da za ku da yayin hukuncin matar da suka rubu na biyu sai cikin ya ita mai dama jini jini na kan zuwa to idan wannan jini ya kare wa irin wanka na ke yi
ai jini irin wannan tun da ya shafi haila ko ya shafi ciki yana hana sallah yana hana kwanan miji to in jinin ya kare sai ai wanka na wankan ɗaukewan wannan jini sai ai- eh, sai a koma sallah a koma kwana da miji Ita wannan?
a zuwa da shi bayan gaisuwa da fata da dai Mhm.
shin ana iya bin imamin da bai yarda da hadisai da fikihu ba da dai qur'ani kawai wajen shine abin da manzon Allah ya kawo wa Allah da shi ka bai iya sallah ba ya za a bi shi qur'ani yayi bayanin yadda ake ruku'u da sujjada da kabli da badi ne shi qur'ani ce aqimu salata wa zakata wuce ya san ya bar gwani gwani zai yi bayani shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zai yi bayani filla filla shine makanikin da aka turo tare da ma aka sallame shi din ai ai bai iya ba tunda bai san hadisi ba bai san fiqh ba yaushe ya iya sallah wallahi a bi shi sallah Mhm. Allah ji kanmu Allah ji kan iyayen mu iyayen iyayen mu da malaman mu da malaman mu Allah saka shi wannan mu da alheri albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah sa mu ga annabi sallallahu alaihi wasallam Allah sa mu ga annabi sallallahu alaihi wasallam amin ni ke sai faɗi
آمين amin me yasa rawar tukun Amin. آمين
Allah sa mu ga annabi sallallahu alaihi wasallam Allah kiyaye mu kiyaye addini mu kiyaye imani ya ba mu lafiya da zaman lafiya ya kiyaye mana kasar mu albarka annabi sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin بعد هذا سلام الفاتح
الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما امرك هذه الاسرار كانت تجمع على اله حق قدره ومقداره العظيم آمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام آمين صل على محمد يا ربنا